الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو جوة آية بيو آية بيو عشرين دشدة hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala da sallam daga Makka zuwa Madina wannan goma ga watan biyu dubu biyu da biyar za mu tashi darasi na talatin da biyar kuma farkon albabu salih babi na uku albabu salih shi ma warada min sahihin akhbar cikin abin da ya zo na ingantattun hadisai wa mashhuriha da hadisan da suka shahara بعظيم قدره دون جرم درجة عند ربه أو جمع الجنة ومنزلته وكما مطعم بشيء وما خصه به abin da aka keɓance shi da shi fi duniya abin da aka keɓance shi da shi a cikin gidajen nan guda biyu shine gidan duniya da gidan lahira karama kini na karama na karramawa na girma na ɗaukaka na daraja na mutuntawa da darajtawa da Allah ta fara yi wa annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi khamsatu ashara qatlan anan akwai fasali da mai sunan fasali har guda goma sha biyar مقدمة الباب الثالث هذا كتاب مقدمة wannan babi na لا خلاف باب التقاني أنه أكرم البشر cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi mafi girman dukkan dan adam a wajen Allah kai duk ma hadisin Allah ba mai daraja kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sayyidu wa adam shi kuma shugaban ƴaƴan annabi adam wa afdalun nasi shi mafi darajar mutane manzilatan mafi inda Allah a wajen Allah da alahum darajatan shi ne mafi ɗaukakar mutane duka a wajen daraja وأقربهم زلفى شين ما في كفن تنسي وتعيدهم مطعي بمرتبة وعلم تفري أن الأحاديث حديثي الواحدة وتتبه في ذلك أتكم بيان وانا كثيرة سنة ديوة جدا قريبا ويخشى فناننا تكعيتا بغتكين تعالى فشيهها أو تكعيتا حديثي ومن ومن فيها wanda ta shahara ko kuma ta taya za a sanna ma'ani mun kuma takaita ma'anin ma wara da min ha cikin abin da ya gangaro fi ismi ashara fasalan a ciki kawai akwai fasali mai gudan fasali habbiyan kuma shabi الفصل الأول فصلي نفرق أشكم هكا مكانته متين النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد الشيء أبن جيزو بين ذكر مكانته وأمرة matsayinsa inda rabbihi a wajen Allah ta'ala halittunsa azza wa jalla da girma da buwaya walistu sa'i walistu sa'i da kuma zaɓin da ya zaɓa walistihi a jikin da kuma yake ɗaukaka ambatonsa wa tafsir da kuma fifita shi wa siyadatu walad adam da kuma shugabancin ɗan adam wa ma kasahu bihi da da Allah ya keɓance shi da shi duniya a nan duniya zuwa baya na darajoji a rubutu maɗaukaka wa barakatu ismihi tayyib da kuma albarka sunan sa mai ƙarfi akbaran shaykh muhammad abdullah bin ahmad al-adlu ibn bi lafzihi yana ne wato kasanci da lafazin wato shi ya bashi bayani حدثنا أبو الحسن الفرجاني حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر بن يعقوب عن أبيها حدثنا حاتم وهو ابن أكيل عن حياء وهو ابن إسماعيل عن حياء الهماني حدثنا قيس عن الأعمش عن عيابة بن ربيعي عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قسم الخلق اسمين yake Allah ta'ala ya kada halittu zuwa gida biyu ka ja'alani sai isan yani min khairihim isman bi shimati al-ilm to a cikin araban da kashe kashe فذلك قوله تعالى ومن شيء فقر الله تعالى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وكل أبو تاجما سنة الجنة والأنفس داما وكما تيت داما وأصحاب الشمال أقوي أنهم wanda za a ba su littafin su a hannun hagu kuma ce ku yi hagu da maku ainihin wato a duniya ma ba su ba inda annabawa suke ba وانا من اصحاب اليمين تقولي حكى شيء اصحاب اليمين لاصحاب الشمال تقولي الا شيء اصحاب اليمين وانا خير اصحاب اليمين تقولي لي نفسي كم وين تسع دام درجه dama kuma da ala ismaili a kulasan wannan wannan kasan kuma aka sanya shi na koma uku wajen alami min kai a kulusan aka sanya ni mafi darajar ko ɗaya daga cikin nan وذلك قوله تعالى فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والصادقون الصادقون إذا أنت تبصر أكو أقول ما أبو تاداما أقول ما أبو تاهم أقول ما مجايا وفي درجة سبحانه وتما أصحاب اليمين لهم فأنا من الصادقين لأن السنة مجواتا waɗanda suka ci gaba a wajen samun daraja wa ana khairu sabiqina yi ma mafi darasin waɗanda suke a wato matsirata kuma da alal asalata da bashi sannan wannan kaso ɗaya da cikin uku kuma aka sanya su kabila kabila faja'ala ni min khairi ha kabilatan aka sanya kabila ta wato dukkan sauran kabilu daraja wa zalika qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu inna خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم wasu mutane sun halitte ku daga namiji da mace suka kuma sanya ku da kabila da dangogi don ku fahimci juna hakika mafi ɗaukakar ku a wajen Allah shine wanda ke ku tsoron Allah haka ba da babban riga ko fari ko baki ko launi ko girma ko shekaru wani ya kwan ba ba arabe ko ba ba arabe ba ma'auni da sikari da mujin abu a wajen Allah shine wa ya fi tsoron Allah shi ke mutum ya fi ka tsoron Allah ya fi ka daraja a wajen Allah ana atta walad adam shine mafi tsoron Allah dukkanin halittar ƴaƴan annabi adam وأكرمهم على الله دين كما تشوف الدرجة على جنب الله ولا فخر ما فتوانا لمن جمع الفهري با بينا مكو أبدا مكو سليبا ثم جعل القبائل بيوتا فمن أجل ما أكشف جدا جدا فجعلني من خير بيتا شيء جدانا شيء جدا مشكوى لدرجة فذلك قوله تعالى فقال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله تعالى يكرمك إنما يريد الله كأن الله تعالى هنا مثل يذهب ومن يتطهر عنكم كبركم الرجس كذا كان الجسي أهل البيت مخصوص بالمده منصوب بالمده هو منصوب منصوب يعني على التخفيف يعني أخص أهل البيت kuma abu ahalal bai ko ya ahalal bai shi shi da ne sa aka ci ahala aka masa nasaba akwai fi'ilin mahzuf ne takadiruhu amdahu ahalal bai ko aqus ahalal bai ko kuma ya ahalal bai abin da Allah ta'ala yake nufi ya karkace ya kuma abuta wannan gidan idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai matan aure a cikin guda tara akwai ƴaƴa guda bakwai wanda ya haifa shi ne gidan wannan shi ba yadda ga sha ɗaya ga bakwai an haɗa nawa sha nawa sha takwas ga komi an haɗa nawa ga bakwai ga sha ɗaya sha takwas kenan ga mai gidan sha tara wannan su ne gidan manzan Allah ko a san su sha ɗaya ne ko sun tara a duniya ai har waɗanda suka rasu da su za a lissafa yawa haka gidan akan sallallahu alaihi wasallama wannan su ne ahalin gidansa matan su goma sha ɗaya sannan kuma ‘ya'yansa ainihin wasu guda bakwai maza uku mata hudu sannan kuma sai shi kansa wannan ce ahalal baiti waɗannan su ne da dukkan waɗanda suka yi rassa daga cikin gidan da suka yi rassa daga cikin gidan su ne kamar jikokinsa kenan domin su kuma sun karɓi ne daga 'ya'yansa don haka mafi daraja a cikin gida shi ne mai gida masu bin sa a daraja su ne matan gida masu bin sa a daraja su ne 'ya'yan gida masu bin sa a daraja kuma su ne jikokin da suke da alaƙa da gidan suna kira su 'ya'yan gidan haka wannan su ne gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kalmar ahadin da ita ma a asalin wada'inta a harshen larabci tana nufin matar gida ko matar aure shi ko aka cewa annabi Musa ana ake cewa ba kana li ahlihim fusu yake wa iyalansa ahlihim mana yake wa iyalansa wanda duk masu tafsiri sun yi ittifaqi annabi Musa nan shi da matarsa ne amma sai aka ce yake wa ahlinsa haka annabi Ibrahim da wata za ka yi bishara da samun ɗa sai kada ya wailata a alidu wa ana a juzu ma haza ba'di shaka inna hadha la shay'un ajib qalu atadabina min amri Allah rahmatullah wa barakatuhu alaykum ahlal bayt sallallahu habibul majid kaga anan a cikin zabi ma hajji shi da matarsa ne kawai amma wato malaika bisu yake musu amincin Allah da albarka su tabbata a gare ku ya ku ahalin baiti inda matarsa da shi kansa su ne ahalin baiti sannan kuma a can wato cikin kuma su kasu da ma suke cewa har adullukum ala ahalin baitin yaqulunahu lakum wa hum lakum nasihu فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وكما an kira babu annabi Musa ahlul bait wato tun da Qur'ani yazo da ahlul baiti mafi yawa ainihin saka zo da wannan ma'ana ta ana cewa kuma alu mabiya kenan haka alu manzon Allah guda hudu ne akwai alu na annabi sallallahu alaihi wasallam da ma'ana asba'uhu mabiyansa akwai alu da ma'anar wato danginsa akwai alu da ma'anar ƴaƴansa akwai alu da ma'anar jikokinsa kan an ce ahalin baiti shi ya shiga shiga sannan matan sun shiga ƴaƴansa sun shiga jikokinsa ma sun shiga daraja ta aka da su gaba ke wannan shi ne wani hadisi isnadin saba'in ce na musamman ya rawaito cikin kashi aka haifa min rawaito shi a cikin sa akwai wani hayadina abdulhamid da gassana bin rubi'i na mubaza'i الآية وهذه الكلمة أرويت كما دقى أبي سلمة عن أبي هريرة دقى أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة لو شيئا نبتعك وجب عنك قال وآدم بين الروح والجسد in annabi adam yana tsakanin gangar jiki wato tsakanin gangar jiki da rai wato suna haɗa ransa da gangan jikinsa ba jikinsa na wani guri yana wani guri suna wannan lokacin Allah ya wajabta zan zama annabi suna ka wannan kaza'i ne na cin azab wannan hadisi isnadin sa sahihi ne imamu tirmidhi ya kawo shi a cikin sunan cikin kitabul mawaqif wa kadal nabi حدثنا حاكم يا روي كيف في المستدرة كتاب التاريخ كتاب ذكر مراكب صلى الله عليه وسلم هكذا يحكي روي كيف أكشف دلائل النبوة وعن واصلة بن الأفعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل الله يا زاب النبي إسماعيل دقشك ذرية النبي إبراهيم اصطفى من بني اسماعيل بني كنانة cikin zuriyar annabi Isma'il kuma Allah ya zaɓi bani kinana ƴaƴan kinana su daraja Mustafa min Quraishin bani Hashim daga cikin kuma da wanda su ne Quraishin Allah ya zaɓi bani Hashim Mustafa ne min bani Hashim kuma Allah ya zaɓi daga cikin bani Hashim wato shine zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu kenan mutum ya rawaito a hadisi da sahihi sahihi ومن حديث انس رضي الله عنه انا اكرم ولد ادم على ربي ولا فخر يتحليل مكي درجة فاتو يائم النبى آدم أو جن الله تعالى منافع أنم بعد الفريبة وفي حديث ابن عباس انا اكرم الاولين والاخرين ولا تكرم duk mafi daraja na farko da na karshe na faɗi haka ba da alfahari ba an aisha ta radiyallahu anha an sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam a tabi jibril alaihi salam jibril ya zo min فقال قلبت مشارق الارض ومغاربها na zagaya fadin duniya yan gabashin da yammacin ta na kuce na kure gabas falan kuma rajulan afdala min muhammad amma ban wani mutum mai daraja ba kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alam ara bani abin bai taɓa ganin dangin uba ba afdala min bani hashim kamar wasu bani hashim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sun fara da cikin su wannan imamu al-bahari shi ne cikin dala'il da kuwa da abun da kayan a cikin shirya da kabarani ta tsokar da sanadi da yake وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بالبراق an zo manzon Allah da buraka laila isra bihi a daren da aka yi tafiya da shi abu alaihi sai sai masa tsaurin kai ne me tace annabi ba zai hau kanta ba فقال له جبريل جبريل يقول براقة لمحمد تفعل هذا كما أن ذاك هكا فما ركبك أحد wani mutum bai taɓa hawanki ba akrama alillahi minhu wanda yake da daraja a wajen Allah kamar sa farfasta arafat da tsakko da guri amma kanta buraka ta ji haka ta fada tsakko da guri tana jin kunya abin da ta aikata yana hadisi imam bukhari da imam muslim suka ko shi da ruwayan anas عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم لكن الله تعالى ya halitta annabi adam lokacin da Allah ta'ala ya halitta annabi adam a habatani fi sulhihi ila al-ardi sai Allah ya sako ni daga cikin tsakansa zuwa kasa wa ja'ala ni min sulhi nuhin sabina sanya ni ina cikin tsakan annabi nuhu lokacin da yake cikin jirgi wa kazafa bi sinari fi sulhi ibrahim lokacin da aka ce annabi ibrahim a cikin wuta ina cikin tsakansa kuma lam yazal yanquluni sannan da gushi da yana ciro ilal aflaq karimati da ainihin wato tsakko mai karamci ilal arham akhirati zuwa ga ainihin wato mahaifa mai tsarki hatta akhrajani baina abawayya fa Allah ya fito da ni tsakanin iyaka guda biyu wa lam yaltaqiya ala kifahin haqqi su taba haduwa akan zina ba tun da suke wannan hadisi suna a jikin ya roci a cikin suna da malam Allah da ta'i a cikin ijtihad aisan ya roci a cikin majma'ul jama'id a cikin ijtihad da akwai Musa bin Ubayda al-Rabzi wa huwa da'if kuma isnadin fa da'ifi sai da hada ashara al-Abbas akan wannan hadisi Abbas wa tawaka Abdul Muttalib radiyallahu anhu bi qawlihi fa kasada yake cewa min qabliha kafin wannan annabta kafin samun wannan daraja kuka ta ji daɗi cin zulali a cikin inuwoyi wata tana cikin aljanna a cikin inuwoyi wasu mutu da shi a nan kana cikin ma'ajiya ta zuci ko ta mahaifa haisu a inda ya fasul waraku inda wasu ake ɗaura ganye shi ne cikin aljanna ma'ana tun annabi adam yana ɗaura ganye to kana cikin tsatsanfa tun da ko wato duniya ba tana cikin wato kanka a cikin aljanna sun ba habattar bilada sannan ka fuska a cikin garuruwa Allah ya fuska ka a duniya na basharun anta lokacin kai ba ainihin ma mutum bane wala mudgatun kai ba tsoka bane wala alaq kuma kai ba ainihin wato gudan jini bane wannan kufatun lokacin kana mani tartabu sakina kana hawa jirgin annabi nuhu wa kad aljama nakum lokacin da ainihin wato ruwa na wato shanye gunkin nan na nasaru da ake kawo da ya kuka wa nasaru wa amalahu da ko mutanen wannan gari algarku algarku wato nutsewa ta riga kada aljama nasaru ta shanye wannan wato ainihin gunki da ake kiransa nasaru wa ahlahu da masu maka wannan gunki wato lokacin da aka halakar da mutanen annabi Nuhu Musa ya zo ishirin su to a lokacin ainihin wato kana cikin abulun zuwa da shanye ka ba. Algarku anan shi ne fa'il, aljamal garku na karan wa ahalau. Ma'ana zulmewa ta shanye shi sa ake kiran linjami da ake sawa a bakin dutse ake kiran sa linjami saboda ya rufe bakinsa ma'ana ruwa ya zuba a baki ana ciro ta min salibin daga kaso na rahimin zuwa mahaifa zama ba alamu idan wani zamani shi ba da ɗabaku sai wani zamanin mai maye maka biyo baya wattawa bai tukal muhairiman sannan istawa bai tukal muhaiminu ko muhaiminu sannan wato suka gidanka ko darajar ka almuhaiminu ne ba da shaida da tattaro jinkin gaba da cikin dafa wata mata ce wata suke tsatsar cikin cikin wato zuriyar bani kinana al'aliya a madaukakiya ta ƙarƙashin ta saboda ɗaukaka wannan mutum an zuku manyan duwatsu aiki wato waɗanda suka kewaye gari wato suna bayan wannan mutum. Wanta haka nan kai da zawo likta lokacin da aka haife ka a sharafi ardu ƙasa ta yi haske da ba a haka shashani ta haske da nurika da haskenka. Wani hannu ya shigo duka in zalika biya muna cikin wannan haske wato su zuriyar kuma da haske. وفي نور ومنا تكون ومنا وفي ما حكي وسبل الرشاد ومنا ومنا تفريكي نشيئا نخترق من الشيطان لا برد نار الخليل لا وند بالشيء الله سبحانه وتعالى حتى وتر النبي إبراهيم سيسني لا سببا لإثمة النار وتسبب لشيء الله يتعي ولنا موتا وآية تحت ريق غاشي كان تقونا وعندما تقونا عن نفس إبراهيم ما تقول أنه محمد على كسين بريا تقول الله يتعي wannan wata an dangana shi da Abbas bin Abdul Muttalib an ci shi yanka kuma malamai sun ka kawo ta a da isnadi da shi Arwa Abu Abu Zarrin حتى أبو ذر رويته عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر ولا من ذلك أبتا رويته أنه قال أعطيت خمسا أن يابان درجوجي بدانيا في بعضها ستا يابان درجوجي لكن أنشد أبو ذر بداشدا ولم يعطهن نبي قبلي فأباء عن النبي بدأ تباشيني بسيط بالرسل an taimaka min da firgita maciya basirar ta shahari tafiyan wata guda kafin na kai gare su tsakani na su tafiyan wata guda amma har an tafi su ta fara kaɗawa wa ju'ilan li ardu masjidan kuma an sanya min doran kasa kaf zama masallaci wanda zamanin mutanen da sai ka shiga cikin kirki ko ka shiga masallacin zamanin kai sallah amma ba da kai sallah a ba a lokacin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin za a yi sallah ko ina masallaci da kika da to wanda mutabu guri ba su sai an gama sallah suna su shigo cikin masallaci su yi amma su sallah a wajen masallaci ba kai ba kullu al'umma a da ko ina masallaci ya kika za a yi sai su haƙi da kai inda kike sai mu mara da cikin ummati duk da wani ɗaya daga cikin al'umma ta azra ta salati Allah ta rufe shi an yi salli sallar sanar da ke ko in lalliyar bana'in kuma ga shi an halatta mun cin ganima walau ta hinna min nabiyyin qabli wa ta halatta min wani annabi ne gabace ni ilan nasu kafatan an aiko da zuwa ga mutane gabaki daya wa utitu shafa'ata kuma an halice shi Allah ta samu cikin cikin annabi a fi ruwayatin badara ga cikin kalima wa kila ni kal tu'tahu ka roki abin da kake so a baka a fi ruwayatin ukra cikin bayan kuma wata imam Muhammad ya rawaito ta cikin bayan tabbas zan imam al-Baihaqi a cikin dalailin zuwa cikin ma'urida alayya ummati an bujiro min da al'umma ta an yakhfa alayya kab min al-matbu'i wani nabi bai koyi kuma daga wanda yake bin sa wana na ga masu daraja da marasa daraja na ga manya da waɗanda ba manya ba na ga talakawa da masu kuɗi da masu mulki da waɗanda ake mulka da malamai da almajiran na gan su kuɗi رواية بحث عن أيقوني إلى الأحمر والأسود وتؤمن زواجا بقى كده فرعي أنا أقول زواجا بقى كده فرعي النبي لنا بقى كده فرعي دوكا سؤال كما سنة وقيل السود العرب وذلك جعل أن السود من العرب العرباء sun ka haɗa farin su da farin turawa da larabawa bakake sun da fulani bai tsaya ba ingila ya tsaya kusa da shi za ga ba abin nan kuma ya da baki haka ba fari sai in ya tsaya kusa da balarabe shi ga balarabe kuma ya da baki su farin su aidan su ba tsani can ba suna da ɗan tawali kare-kare haka suke kamar brown brown kuma mutanen indiya kari ce su kuma suna ka su suna kallon mutanen asia da kai bakaki hukumomin fi su baki kuma mun yi karshe a ƙarshen duniya kuma bayan kun ya fi kallon mu kawai a idan ana ba da samu sai kuma an zo ƙarshe ke da annal galiba ala alwashim al'udumatu domin mafi yawan yankin larabawa al'udumatu sun ƙasa ne Madina idan haka an tashi irin kasashe a duniya kan larabawa duk mutanen Asia, Indonesia, Malaysia, ainihin abin da shiga nan Pakistan, India, duk kasashe ake Islam. ya ce kawai ɗan fararen baƙaƙi amma aka haɗa su kuma da waɗanda suke ɗan farare mutanen rasha da ingila wanda suke can wajen ƙasashe masu tsananin sanyi na wajen ajanci inda ba a rana za ga su sun kuma baƙi ne ya ce ya haifi da a can ya haifi da don kuma irin na uku da wasu nan sai ga ya haifi saboda launin jikin zai fitar da ba har ya zama kai ka ɗanyi fari ka daɗe a can fashi za ka ɗanyi don ka haifi ɗa shi kuma sai ɗan fika fari shi ban ya haifi sai ɗan fika fari don wajen kashin su da ya yi da sauransu kamar yana su ya ka su ma shi alƙafi ko da yake na tashi su ana sa su a shi da kuma alƙafi wanda kuma suke jajaye su ne irin mutanen farisa da rasha da waɗannan kasashen da suke can kuma kuma ai ba zo kanmu ba wakila aljibu wa suki min al-umami suka ce a'a da fararen al'umma da bakakan su gaba ɗaya an aiko annabi zuwa gare su wa ma sanaka illa kafatan lillah wakila al-humu suka ce ana nufin jajaye al-suki mutane saboda jajaye sun fara a duniya sai aka hukunci da mafi yawa duk aka sa mu cikin jajayen gaba ɗaya wasu din kuma an ce bakake aljinna ana cikin aljanu shi ba a ganin sa shi guda ma sai abin da yake bayyana wa fi hadith al-akhir wa hadith kuma an abi hurairah radiyallahu anhu sirtu al-ru'b an taimaka min da firgitar kafirai da su fi qulubihim ru'b Allah ya jefa firgitar da razani da haka a cikin zukatan don haka har ne yake inda musulmi sun tsaya akan gaskiya to in sun fahimta cikin sa kada su wanda abin da ya sa sun kafa hatta cikin su ba su kaɗawa saboda ainihin ba mu tsaya daidai da shida a kan ƙwarƙashi da suna da karantar wasu abai magabata ba. Yasa akwai ɗan gyara a cikin rayuwar mu ɓangaren tattalin arziki mu da siyasa da zamantakewa da sauran al'umma ba mu tsaya daidai ba. Ba ce kowa ba ya kan daidai ba ko kan daidai daidai ko amma mafi yawa ba sa kan daidai. So da haka yasa ba sa jin tsoron mu. Wasu da aljanna yake ta wa utitu jawami alkalimi wannan an bani tattaran kalmomi wato sai da kalma daya amma karkashin ta a fitar da alkalimi dubin masu yawa lallen magana da amfani kenan wata na ana na'imun ce wata rana ina bacci ji a cewa fatihi khaza'in al-ardi sai aka yi da makullin taskocin kasa a wuce a cikin jiya sai aka samun ita a hannuna wannan shi ya jawo aka samu arziki kasa ta mutu ake fito da tsirin da sauransu da da cikin Allah halitta duniya akwai a ciki amma kuma ba a ba su al'umma sun gano wannan sirrin ba har sai da al'umman annabi sallallahu aka ba shi makullan taskar kasa da za a mutu al'umma ta hanyar shi su gano abubuwa ba ban mamaki shi ne ana ta kai abubuwa da ake gano su a cikin kasa wannan ruwaya ita ma Imam Bukhari ya rubuta a cikin kitabul Jihad babu kowane nabi na sabta da rauni wasu ruwayatin anhu wata ruwayar kuma waku cika biyan nabi an cika annabawa da ni ne karshen annabawa an uku wasu dina amir an mutu da farko wasu dina amir shi ma annahu qala qala sallallahu alaihi wa sallam tarakun lakum ni wato ainihin gabaci ne a gare ku wato in da ba za ku biyo bayana ku sakuta ni a can na gyara muku hanya وأنا الشهيد عليكم مين اللي هذا الشيء ده أكونكم وإني والله لا أنظر إلى أرض أنا ينزل أنا بما سبت فوق هذا الله يزال دمه وإني قد أوتيت مفاتيح خزائن الأرض ثم تبس أنباني مقلن تسكوت الفتح وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي والله ما أبدا نتيجة مكتوب بشيء كشرك أبايانا با ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها babban abin da na fi jiya muku tsoro shi ne ku yi da wato ainihin wato ku yi wato tsarere ne a kan duniya ku alfahari da duniya wajen tara duniya nan aka ji ana tsoro haka shi ya faru damar ce da cikin ummatin fitna wa fitnat ummati al-malu kowace al'umma akwai abin da Allah ya jarabce ta da shi amma ni al'umma ta Allah ya jarabce ta da kuɗi ya ce kuɗi to mun ta kai ko ki za a yi saboda kuɗi a shirya saboda kuɗi a fata saboda kuɗi a jariya akan maganar kuɗi a kishi a yi shifa akan maganar kuɗi za ka kuɗi shi wato yanzu ba abin da ake bauta a duniya kamar kuɗi Allah ma ba a bauta masa yadda ake bauta kuɗi sai ga ana yin abubuwa saboda kuɗi wanda ba za a yi ba za a yi rabin su saboda Allah ba wannan dama mu'jiza ce annabi ya faɗa kuma kafin abin ya faru a kuma ku ƙirƙirin na da gasa da ainihin wato alfahari na aikin duniya وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد يا سيدي محمد النبي الأمي النبي أسجن بنا وزوج أم القرآن ثم كان كلمة أم القرآن الأمي نسبة إلى الأم الأم هي أم القرآن ثم نسبة تكذبها بمضاف نبا مضاف إليه بقى هذا شيء فسر أتكلم فالنبي الأمي أسجن بنا وإلى أمه زوج مهيبيتها الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا معنى أن أنا أكم شكرا تاكا ما يجب أي سياسة سايتين بجين كتا وبجهزا با لوني ناكو تبتنو ناكو شكا أنا فترة النبي الأمي wato shi ne wanda bai kuma karatu da rubutu ba wanda shi abin da ku jira ne mutumin da ka gani a duniya ne da ya ka ɗora masa ɗan ba shi daga abc da aka fara larabci daga ba su ta'un ko da an an baki bautan ba a lokacin da dan hakuri sai aka fara to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi ma karatu a cikin gari kawai an ji wannan karatu aka ta kuma wasu sai ran sai zama malami kawai kaga ka dan kan kike ka ji a kala ma bulala a duk da kashi don sali sama shi ne shi ne a kala ma bulala shi da ruwa shi ne shi ne sai ka kawo makogonka sai da ake sa mutum ya tsara iya abin da bai tsara ko da tafiya ba wani shi ko kawai duk ilimin aka dinka idan ka ba wani wanda ke ce ya je da wasu ya koyi karatu kun ga wannan ai mu'jiza ce a ce ku masu karatu gaba ɗaya wanda ba ku taɓa ganin sa a makaranta ba da suka ji ku faru ba da shi ku ce jiya ni ku ce kuma hakan ne kuma ya fi ku ce ku yarda ya fi ku an ga wannan sai dai Allah kawai wanda mu'jiza ce kenan suna da karanta suke da suna da shi aka ce kun ce ba taɓa zuwa makaranta ba amma ga ya kalubalance ku ya ce wannan abin da ya zo da shi ku zo da aya ɗaya ku shi karatu ɗin kuma tare duk duniya ku zo da abu ɗaya daga cikin abin da ya zo da shi kun kafa kalla mu'jiza Babu da ba'adiyya babu wani manzo sabo da sabon farko bayana أوتيت جوامع الكلم أنبان تسعين كلمومي مثلا أخواتمه أنبان شفم وعينين كلمومي شفم شفم عن ربك علمت خبلة النار أن تنجي ما تقرأت وعملة العرش دمع تقرأت العرش وعن ابن عمر أن أيكون بين يدي الساعة دم دكاشة القيامة وفي رواية من واحد أن صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هل يا محمد يا محمد هل ذوك الوجه من كتيسو kuma wani aka samu cikin da abin da ke so mu yanzu ai abin ba a sa komai hal aka ce tambayi soki saki da kake so sa'altu ma as'alu ya rabbi فنزلوا قال الله اتخذت ابراهيم خليلا كارك عن ابراهيم ابطين بلاعي وكلمت موسى تكليما قائما جنب انه موسى واستقيت منهم فاطمة زعم انه نوح واعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فاضا وانه سليمان ملك وجب زي سامسون سبع باينسا قال الله تعالى ما اعطيتك خير من ذلك abin da na baka ya ci duk abin da na ba su duka a ƙarfikar kautara na ba ka kai kautara wadda an maka ma'asini sannan na sanya sunanka tare da sunana wajen kiran sallah da ikama da tashi da shiya yunada bihi fi dawti samai ana kira da wannan a cikin wato cikin sama da kiran sallah a hasumiya ala fitika ya faɗi wannan ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah وجعلت الارض قصورا لك هاتن يا كفا تزمي مكا بتركي وشفتك تزمي تركي على الامه وذكرت لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر na kuma ya ce maka shi ma ka aikata abin da ya gabata da an kai jinkirta na cikinka an ta tamshikin nasi ga shi kana ta shiga tsakanin mutane magafuran naka an maka gafara ba ta da fargaba ba ta da ɗar ولم أصنع ذلك لأحد قبلك لم أيك تحسب ونبا زمانك وجعلت قلوب أمتك مفاتحها وأنا سيد الأمم الأمة كيزمو شيء شاكي تكذب sun ga haddace Qur'ani kudu su da suna karanta shi da ka al'ummar da suka gaba sai suka ta kayan littafin a kan kuma amma ba mu iya haddacewa amma al'umma annabi sun suka haddace Qur'ani izo su ci Hakin da wani harkokin. Abba'atu laka shafa'ataka. Ana koye maka cikin da za ka yi wa al'umma. Walam akhba'aha min nabiyyin gairak bika. da kuma ajiye wannan ga wani annabi ba ainihin wato ya gabace ka wannan wato ainihin imamu al-bayhaqi ya rubuta cikin da na ibn nubuwa a ruwan asma a hadisin isra'i a cikin da yake da turmana isra'i da yi shi hadisin rawahu huzaifatu ya faru shi ma بشرني يعني ربه عز وجل أول من يدخل الجنة معين من أمتي سبعون ألفا يكشفون ذات شفاء الجنة تعدني أتشفى الأمة تأيبا فرقا وإن ذات الملكة متفاع الجنة وأن الله كاذب ولا إكاذب مع كل ألف سبعون ألفا sannan kuma in na kai ƙarshe ga Allah ya ce mun dukkan dubu saba'in amana ta ta sau dubu saba'in wanda yake nufin kusan biliyan suke nan da ɗari tara. Dubu saba'in sau dubu saba'in biliyan mu ike nan da kusan ɗari tara. Haka ai wanda ya bari aka bashi bai shiga wannan taron ba. Gaskiya ya yi asara ƙarshe ƙarshe. Ta ƙarshe ma. ليس عليهم كتاب باب الكتاب أكم وأعطاني ألا تجوء أمتي ولا تبقى كما أنظاني كلا الأمة تعبزا تجمع با أنا نفس ما لا تجمع كتاب انت با Allah ba su saukar da fahimi iyakar al'umman annabi duk ta sa abinci ba idan kai ka wani yana jin yunwa wannan ku dama haka ake rayuwa amma da ce wani bala'i ya samu al'umma annabi duk su ne kai a cikin yunwa a duniya Allah ba zai wannan ba wala tughlabu ba a ci nasara a kanta ba gaba ɗaya in ma an kama wani to an hukunci an kai tsiran da su birka wuje ba a gani sai ka rage yan karabon sallah shi da kawo sai halayya ne da abu kawa kaga ashe kuma ba zai guba kun ya wani ba zai guba haka za a ci zama ba qadin nasra wa izzata an bani kuma nasara da ɗaukaka والبخرة أو حسن يكون بكي يسعى بين يدي أمتي شهر يقول كما تزاك يأتي وكما تنقلا تكم أرنا يقولون وطيب لي ولأمتي المغانم ويا حد تتم جميما قليل عن أمتا وحللنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ويا هل الثامن أبو وند أكملت ووأن لسكبناكم ولم يجعل علينا في الدين من حرج ومسن يا من كنت أسكن الدين بقى haka ba ta gode wa Allah sa gun aiwatin littafin sa shi kuma ijrishin islamiyya kazawul mu'aqqida wal jahiliya shi to an Allah ya maka abu uku don ka gode masa ba ba abin da zai sa ka sai azaba sai Allah ya duka mutumi ba kafiri ba na biyu shi ne lafiya ba mara lafiya ba na uku ya yi ka mai gudun dan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai bin wani kasu ba Allah ya maka abu uku ya gama maka abu kawai ko da ya ko ciki Allah ya kai godiya domin ni'ima ce ta guda uku gwagwadon daraja ka abu da ka gwagwadon wacce zai baka wani kawai an yi shi musulmi ne duka musulmi ne amma kuma kai ma zuban musulmi sai aka ɗauko ka daga cikin musulmi kuma aka kara maka wata daraja shine babban abu koyin ka shine manzon Allah an kara ma daraja ko ka kara kwaliti da musulmi ne kawai ya zama da musulmi yanzu ka ƙara zama kuma cikakken musulmi saboda ka kanya manzo Allah ta yi sura kuma bayan yayi ka haka kuma ya ban maka idon ka kana ji kana gani da idon ka kana ji da kunnen ka kana kaɗa da hancin ka kana da bakin ka kana fuska da kafar ka kana ɗauka da hannun ka sai ga lafiya ga sunna ga musulunci in Allah waɗannan abubuwan wata kasuwa da cikin kunje su wanda ake ce da su idan Allah yana son ka shiga ko daga cikin dubunnan da ba sai baka wannan darajar don ka baka wannan darajar musulunci lafiya sunna to shi ke nan kamata ka dinga kallon an ba wani mutum wani abu da kake sha'awa ba sauran abubuwan duka ana samun su kowane banza yana samun su amma haka na kwan guda uku wani Allah baya ba da suna kawai Allah baya son ka yi ka musulmi baya son ka yi ka ahadu sunna baya son ka idan ka lafiya wani dukkan baya son ka maka wannan ba su bane wannan duk Allah kuma kauna Allah ce ga dan adam haka mutum ya ga wannan ya rike sunna ya rike lafiya ya rike musulunci da kau har zuwa ƙarshen rayuwarsa ya ga mutum da fara sai ibn qayyim ya maimaita wannan da Allah ya kawo mana sunna da lafiya da musulunci Alhamdulillah khairaka رضي الله عنه عن النبي من الأنبياء باب عن النبي لكي النبوة إلا وقد أعطيه الآيات فشي أنبر آيوي ما مثله آمن عليه البشر أجنجا wato a musafinsa ne bashar mutane amana suka imani a nan a kansa ma'ana da wannan ne al'umma suka zama ta mu'ujiza suka shi kauya ga annabi Musa an ba shi mu'ujiza a kara a ayatin sannan annabi isa an ba shi ma nasa mu'ujin azum wanda Allah an faɗa ya ambata ga sunan ya yi batun mutumi ya ce ya ce sun Allah ya zama tsuntsu Ibrahim ta ce tashi a kawo mara lafiya ido ya zo ya shafi idan ya ta dawo ganin ya dawo jin ya dawo su waɗannan abubuwa sun ayoyi ne da kan imani da su wa inna ma kana allazi utitu wahayi kuma ni babban mu'jiza ta shi ne wahayin da aka yi أوحى الله إلي حتى يوم الحي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أفاك يسموني بصور الأنبواوات الأرضية سيوم القيامة domin shi duka mu'jiza ba ta kare ba za a kai ta tafiya har zuwa ranar kiyama duk da qur'ani ya masa to mu'jiza ta shafe masa shi da qur'ani ya ce halin ka kare ka babban mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka hada qur'ani ido su ce a kanka ka haddace babban cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kana karanta qur'ani kana karanta babban mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kashi da duniya ko ina yanzu qur'ani ma nan ko ina Qur'ani ya shiga daga India a cikin Qur'ani ma nan dan Pakistan kuma nan dan kare Indonesia Malaysia ina ne ko ina shi Qur'ani ba inda ya shiga ba wani kuma ana warshu wani kuma ana haku wani kuma ana wata kalun wani kuma wasu dobi wani kuma ana yin kwamfu ga shi na abubuwa sun irin kira wani kuma an gani shi ke hanya wannan karatun Qur'ani ake yi shi kuma Qur'ani yake karantawa wannan magana Allah da magana ce za a karanta ta da fuskoki da yawa kuma dubi yanzu magana da yake da wata fuska ko ki biya ma da wata fuska a ni ba haka nake nufi ba a ta tsaya ba sai ba fa haka nake nufi ba a gani ma'ana haza inda muhaqqiqi abin da wannan yake nufi a wajen malamai masu tabbatar da al'amura ba ta mu'jizatihi tabbatar da mu'jizarsa ba baciyar duniya ba ba ƙarshen duniya mutuƙar duniya na وسائر موجودات الأنبياء سائر موجودات الأنبياء وظلم هذا وكاتبي يحيني yayin da su annaba suka wuce walam yushahi illa al-hadith laha wanda ga wannan mu'jiza wanda aka zamanin da shi mu'jizatul qur'ani ya kifa alaiha qarnun da qarnin iyanan shi ga mu'jizatul qur'ani qarni ya wuce ya bawa wancan qarnin shi da wannan karnin ya wuce ko wannan karnin kowa yana ganin shi do da kabaran ba wai labarin bane kawai ila yau ya mutu ba wai labarin da yake ba mutu an so kana a ga shi a hannunmu ba kuma ka kara ba da Qur'ani ya so ka kuma dauko a fito da shi a hannunka shine sai ma ka iya karatun da iya haka ka iya tafsirin ka wuce wani yanzu shi ma ya dora idan su gada jikoki su gada kuma su gada sun zuwa lokacin da Allah zai su kuma ya lalace shi jama'a ba su ban Qur'ani nan gaba daya karatu da aikin imani da Allah ya shafi Qur'ani kada ko zaka ci lawa sai ka fara takarda cikin hadi sai Allah ya kama wannan zamanin don zamani ne da bala'i ya bala'i an so da mafi kirki a wannan zamanin shi ne wanda zai ga Allah na a tsakiyar hanya shi da Allah yara ko a gefe saboda wani zai dan samu hanyar wucewa sai to mun da da risala kaka da tido kuma yace mutum ce la ilaha illa allah ko ko a wani gari ko a wata kasa sai yace ko an ba mu labari kakan yana da wannan kakan yana faɗa mun ji labari cewa kakan mu yana faɗa wannan abu da yake faɗa ba baban su ba ba su ba kakan su akwai yanzu ka je ko da shi yake sai za ka samu wannan yanzu ina ƴaƴan su alƙadi iya ka samu shi ka kure ka kasar andalus gaba ki da kurtu ba su imamul kurtubi su ne a cikin haske kuma gaba ɗaya tura su an kai yanke aka ci ta kowane ƴaƴan aka sarfa a makarantar majalisun nasara ita na su shiri lokacin da ke faɗi kakansa na bakwai na takwas sai ka tara babban shehin malami ne na musulmi ko na zawo ko na sarfa ko na aƙida ko na ibada ko na fito bayan sun san na musulmi a espaniya ba koli tura gaba ɗaya suka haɗa ƙarfin su kai suka ce ba za su yarda daula ɗaya daga cikin daular amma da ita ita ce shi musulunci ba aikin da turawan kurkuku su addinin musulunci ai an ce ba samu dole da sai aiki irin wannan ba sannan da sai idan har gani mutumin nan ne imamul kurkubi da tafsirin nan mutumin nan ne alqadi idan ne wannan ashfar da muke karantawa mutumin nan ne Ibn Abdul Barri mutumin nan ne wannan asima da ake karanta wannan tafsir wannan ta alƙalan Najeriya da suke karanta da ya rubuta ta mutumin nan ne Ibn Arabi alqadi Arabi mutumin nan ne Ibn Malik da aiki da tudu na mali mutumin nan ne duk manyan malamai da kake ji na masarautin nan ya haya bin ya haya allafi al-majrihi wanda ya zama da damuwa da malikin daga wajen shi kuma malik mutumin amma yanzu ka je kai ganin wani cocin ka san wani asali na masallaci ne kawai aka yi shi ya kalle cewa kakannin kakannin mu sun yi wa la'ilaha illallah aiki sun kai rubutu amma mun san ta ba mun san ba kuma da ka shiga kasar da wa'azi za ka tunatar da su abinda iyayen su da kakannin su suka yi ba musulunci sai ka maka a daure suna yake cewa wa fi kalamin ya tsulu wato magana akan wannan tana da tsawo haza zatuhu amma wannan shine kakacciya daga cikin maganar wa qad tasabbaqa qawla fihi min shimfa dogon magana a cikin sa wa fi ma zikra fihi suwa hadha aqib bil mu'jizati mun da kan karshen babu mu'jizozi da mu kara bayani akan mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aliyin radiyallahu an kullu nabiyyin qiya sab'ata mujarrad an wato da hadisi Abi Talib ita kowane annabi an bashi wasu mutane masu daraja ainihin guda bakwai an bashi wasu mutane masu daraja guda bakwai Zara waɗanda su ne masu cikin masa من أمته أكثر الأمة ووصي نبيكم أما شيء أنبنكم أما شيء أربعة عشر نجيبا أما تتسوطا في درجة متعني مداوة مشاهده منكم أبو بكر babbansu na farkonsu shi ne Abu Bakar. Ba Umar, hannun ga na Umar yana cikinsu, wasu da Mas'udin ga Abdullahi ɗan Mas'ud, wa Ammar, wa Ammar bin Yasir. وقال الشيء إن الله قد حبط عن مكة الفيلة فأكم أن الشيء wato zannun misri suke kawo cewa wani babban sufi ne cewa duniya tana tafiya ne karkashin wani kafin mutane shida wanda suke cewa akwai annuka ba su ɗari uku sannan akwai annuja ba su saba'in sannan akwai al'abdalu su arba'in sannan akwai al'asharu su bakwai sannan akwai al'umma su ne sun fito a kuma zauku waɗannan su ne wai suke a duniya suke ya kashi a wai lokacin da wato annabi zai zai aura ya koma ga Allah ta ji kuma a hannun wa za a ga duniya ta a ga duniya a wasu mutane da suke kula da ita shi ne shi zau san a cikin umsu ɗin nan guda hudu sai a kiro ɗaya kuma kiro ɗaya daga cikin aka yawo sai a ƙara ƙundatu su koma hudunsu sai a ɗauko su ɗaya a cikin su shi ne ake samun kan to wannan shi ne da abin da suka faɗa kan san kowa zai da baki ya faɗa abin da yake so faɗa aye suna nan da autadu da afradu da waye amma su suna ƙarƙashin abu dalu ne to suna ne za ka ci jin su iri wannan ma ya kawo shi da isnadi da aiki yace in Allah qad hafaza an katal kila Allah ya tsare jina ga barin shiga maka sallallahu alaihi wa rasulahu Allah ya ba wa mu'mini da manzon nasara akan maka da ku ga masu jira za su shiga Allah ya hana su shiga su da mu'mini za su shiga suka na su da sabon da kyakkyawan niyya ne domin tsarkake maka ne daga gunki ɗari uku da sittin Allah da hakuri a gidanka a dasa ba su ɗari uku da sittin ko a dinga bauta musu a cikin gidan ka kana kan wani da wannan amma Allah ya bar haka da zuwa ya ce ya yi shekara goma sha uku yana kallon kuma kan na ciki sai hijira ya ce shekara takwas a can da zuwa kuma ba a san suna ciki ya kawo abin da ya tafiya su suka jima ba su ce wata ba sai kawo abin suna ciki sai zo fata hukunta daga yadda zai ce tofa da gunki tun da an fiye gwamnatin abuja ne da dukkan masu gona abuja ne baya da yau gunki ya zama yau shi kakkar ya su cikin abincin ta yake su bo da suke unguwanni wanda suke garuruwa da na kan banya masu ba da sa'a duka karyo su a kawo kawo su don haka hukunci ma da khalid bin wani yakin kashi da mutanen garin wasu da wasu kai rajin suka shiga don saboda zai su shi ya kashe khalid khalid ya hau sai shi kan samun tukunne ya zanna ya huta sannan ya fara ya sa ainihin wato shi ya kakkare hannayensa ya kakkare shi kuma suka mai da itacen su suka yi girki da shi suka kayan yi ma shi a ƙarfi ba ka ƙarfi wa inna ma ta hindu li ahadin ba'di wa inna ha wa inna ma la ta hindu li ahadin ba'di ba ta zama halal ga wani ba wa inna ma uhillan li sa'atan min nahari shi ba an halatta mu ba ɗaya ne kawai a cikin rana wannan hadisi ibn majah ruwa shi da turmuzi da sanadi sahihi وعن إرباب بن سارية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله ni bawan Allah ne wa khatibun nabiyina kuma ni ne cikin annabawa wa inna adama lamun jadin fi ilmihi annabi adam yana kashe a cikin wato tabanka idatu abi ibrahim kuma ni ne alkawarin babana annabi ibrahim da yake rabbana wa ba'ath fihim rasulan وبشارة إيسانين وبشارة النبي صلى الله عليه وبشر كل يأتي من بعد اسمه أحمد إذا تسميك وأنا أبوك فانفا وعن ابن عباس قال إن الله فضل محمد على أهل السماء وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ألا تكت عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت عن السماء كم أن الله شك أمنتي ثبت عليه قالوا فما فضله على أهل السماء da yaya ya fi mutanen da ke sama Allah ce ce inna Allah ta'ala qala li ahli samai kun Allah ya ce wa mutanen sama wa man yaqul minhu kuwan ya faɗa daga cikin su inni ila min dunihi ni Allah ba wato Allah da aka sani ba fadalika min dinihi jahannam Allah ce wannan su muke musu sakamako da jahannama وقال لمحمد أما لنسمع أن محمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وأنا أي أن يقول قالوا فما فضله على الأنبياء فقلت آية ذاك يا من الشيوى فأنباوات قال إن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم aika wani manzo face da harshen mutanensa shi ne musu bayani وقال لمحمد أما لم كان أن محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. سبب أي كتابة gabashi sun mutane kana da bishara kana da gargaɗi haka shakul islam ke cewa bayan yaran da ba ba ka aka hake ka ba haushe ne kai daraje ne kai duk wannan ba shi haka bane ya muni da kai ba ne kun ka ba don ba a shawara da kai ba ka yi ka ya muni amma da ba shawara da kai ka ba haushe ko fulatani ko ba ba zan gaji ko kaza ko ba kaza ba waɗannan duka mu dauka kaddara ce yana cikin al'imani bil qadar kawai Allah ya yi haka to sai mu karɓa haka shawara da mutum muke so ko fashi ba shawara da kai wani ba kake so haishi wata uwa take so ta haife ka ba za ka duk uban da kake so wanda ka gani ka fitar da hannu biyu domin imani ne ka kaddara Allah shi ya sa wane ya haifi wane wane ya haifi wane ba zaɓi a nan gurin to kai kake da barci shine musulunci ko kafin nan da barci yake zuwa musulunci za ka ko kafin dan mutum yana da dama ya ce musulunci yake so inna hadainahu sabila ma shakira ba kafura عن خالد بن الحجان أن نفس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وكنت عليه لك تشيك ربنا أن يا رسول الله أخبرنا أن نفسك ya mana wai kai wane ne kan waɗannan fa sun yi doguwar tambaya wannan tambayar ta su kuma tsofa suna da doguwar tambayar amsa فقد روي نحوه عن ابي ذر بن الشداد بن اوس وانس بن مالك رضي الله عنهم قال نعم انا سالت ابي ابراهيم اني الدعاء بابانا النبي ابراهيم ربنا وضعت فيهم رسولا منهم فايسى مسلم منزولا لكتنسو وبشر عيسى ta ya yi bishara da ni wani al'ummi shi na hamalat bi lokacin da mahaifiya ta ta ɗau ciki na ta gani annahu kharaja min hanuru wani haske ya fito mata ba lahu usul basra basra wanda ka tambun busara duka kuka haskaka da wannan haske min arfi sham a can kusa sham Waktur da ito fi bani sa'ad bin bakari an shayar da ni a wata ƙabila ta bani sa'ad bin bakari ina ana maka akali da yi su ɗan uwana wata rana mun kasance kalfa kalfa kalfa mutina ina ainihin wasu bayan gidan da jini nan yayi wani ƙarin har ahmad muna ainihin kiwon wata wato ainihin wasu tumaki da na gare mu su ja an islami ga wasu mutum sun zo min alaihi ma su yabun bidun suna sanye da fararen tufafi a fi hadisin akara a yasatu rijali a mutane guda uku wasu aiki wato bi ɗafsu shi ya ɗauki da wata tasa yin zahadin ta dinare mamlu'atin wacce an cika ta falsafin da kankara ta ka zani sai suka kama kashe kabatsani suka tsaga ciki وقال في غير هذا الحديث من نهري وكفرت السياسة كنت مقبره إلى مزارك وطني حيث هو محل كتنا ثم استخر جانب قلبي تكشرو زوجي هذا كنت تتسعك كما لا يسمي قام مغانا أتفعلك أوبريشن لن تكفك أغا فكشرو ينا بكم ينا نخلو تكشرو ستة أغا بيجيتاوا واستخرج منه على أشر فكشرو وتسأل بدنجي فقداء بطا da faraha suka ji wannan gudan jini a shi ne kamar gurin da kan zuciya yake shigowa shi dan yake amfani da shi ya ga mutum Allah da shi an cire man nasa haka ya zama a kunne shi Allah ga fala kalli wani suka wanke zuciya ta wa bakari suka wanke min ciki na ta sai ka sanji da wannan kalfara din hatta an kula mu tabbatar ya tsaftace ya tsarkake ai tas قال في حديث آخر ثم تناول أحدهما شيئا أنا قول لك الشمس يا كرم فإذا بخاتم بيده أنا قول خاتم خاتم بيده خاتم من نور محسي يحار الناظر دونه يكلم ما زي يهود يعطوه لغنى حسن يكلم كل جواب فتمع به قلبي سيا بلش الشمس يا an tala a imanin wa hikimatan sai zuciya ta yi suka kam kam kam kam da imanin da hikima kuma a da hu makana sai mai da shi gurinsa wa amarra al'akar da da hu ya shafa hannunsa ya ma furuɗe ta dani a bukatar ƙarfin ƙirjiya kan ta'ama cikin ya haɗi suka zaro zuciya suka sa ta a tasa suka wanke ta da ruwan ƙarfara ruwan zanzan ne wani wanke suka ɗauko wani kofi cike da hikima da ake suka zuba a cikin zuciya suka ce kam da ilimi da hikima suka ɗauki ka suka mai da ita gurin zaman ta cikin kirji suka saka kuma ta ka ɗaya shafa hannunsa shi ne jin ya koma da shi. dan mata a nan su gane salama suke cewa mutum muna ganin alama ga gurin tsakar haka ranar ko ka faɗi wani ne haka a matsayin alama inda ake kiyasa a cikin wayatin an ta inna jibril qala qalbun wasiqun shi yake nan mai karfi ai shadidun fihi wato mai tsanani ne a cikin kokarin wani tubu tirani a cikin zuciya mai akwai ido biyu masu kallo wa uzunan ta sarkitani da kuma idanuwa da kunnuwa guda biyu masu ji قال أحدهما لصاحبه جنه بشرة من أمته أو ناشي مجرد mutum goma al'umma kawai ta nauyi ko zanani duhu sai ya aura da mutum goma fara ta hadu sai na rinjaye mutum goma suka kala su zurhu bin asir sai sai mutum ɗari sun ummatu bin da cikinsa ko zana ne duhu ya aura da mutum ɗari ko zantuhun sun rinjaye mutum ɗari suka kala zurhu bin asir auna shi mutum duhu bin ummatu bin da cikinsa ko zana ne duhu aka ɗago mutum dubu aka ɗaga ni aka zuwa aka shiga yi mutum dubu kuma kala da ahu anka kalle shi haka ka dawa zanta ko bi ummatihi ka wazanaha da za ka ɗauka shi da duk umarsa gaba ɗaya to ya shi nauyi a cikin yi nauyi na imani da aiki ba wani nauyi na a ɗora nauyi da jirge an da ƙato ba wani aiki ba قال في الحديث الآخر sun karɓar muni sannan suka tsaro ni ila su dushin suka rungume a kirjin su da ƙwabbalu ra'ayi suka tumbaci kaina wa ma baina aini suka tumbaci tsakanin idona fa qalu ya habibu hamsura hamsura kana tsorataka ina kallawo ta dari da ka san ma yuradu bika mai aiki miki da kai kai ta alheri ta karrat ainaka a idonka ta yi sanyi wannan nan fura a wajen kamfin nan gyara وفي بقية هذا الحديث أول حديث من قوله ما أكرمك على الله mamakin darajarka a wajen Allah inna Allah ma'aka wa mala'ikatuhu Allah yana tare da kai bil auni da taimako da nasara da tayi da karfafawa wannan ma'iyatul khassatul khassa kenan don ma'iya iri uku ma'iyatul amma ma'iyatul amma Allah yana tare da kowa da huwa ma'akum aina ma kuntum wannan kira al ma'iyatul amma al-ilmu was-samu wal أنا بقى المعية الخاصة المعية الخاصة مع المؤمنين مع المتقين لا نتعرض مع تتكلم وانا الدرجة هيك باطل مع اي المعية الخاصة الخاصة شين هنا الدرجة من يعني أنا في الدرجة وإذا كفاءة أنت اذهب أنت a cikin cewa wa kuka ina ne ma akuma akuma uwa ara ina ne ma akuma akuma uwa ara kuma akuma shi ana ai kun ga annabawa ne saboda ma iya su khasatu khassa ne wannan shi da annabawa ne wanda yana tare da annabawa ba daidai shi yana tare da kowa da kowa ba yana tare kuma da masu takawa da masu imani ba daidai shi kuma yana tare da kowa da kowa da ba daga hawa uku ne yana tare da kowa da sakinsa da inda yake da bukatarsa da komai kuma yana tare da mutanen kirki da taimako da nasara da yake ba kuma yana tare da annabawa da wajen da yake musu da darajar da yake tare musu قال في حديث ابي ذر فقط عن حديث النبي فما فما هو الا ان ولا يعني كو بتجي daga gabani na ba فأن ما أرى الأمر معاينة سيجا شيء أتكلم أبو الفضل إلى إيده وكما ما فرق ما فرق إذا إيده إيده فأم أنجمع أبو أنجمع كما ما ماكي ترك أبو محمد المكي أبو سيف الثمر قلبي وغيرهما أن آدم عند معصيته لكن ده وحي النبي آدم يعيك تليه أن أبو سيف كيف بشارك قال الحديث موضوعي الله بحق محمد اغفر لي خطيئتي dan Muhammadu ka yafe min zunubi na da kuskure na sai ruwa wata abdal taubaci ka kuma karɓi tabbana fa qala lahu Allah min aina arata Muhammadan to wace ina san Muhammad fa ra'aytu fi kulli mawdu'in min al-jannati maktuban la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah na gani a ko'ina a rubuce a la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah kuma ba Muhammadun abdi wa rasuli Muhammadu ba wani ne manzo na shi annahu akramu khalqika sanan da gane shi ya fi daraja a cikin halittanka a cika a gurinka fataba Allahu alaihi wa ghafara lahu wa hada inda qa'ilihi wanda suke fadar wannan suke jinjina shi ga addini suna fassara shi a matsayin tawilu qawli ta'ala fa talaqa adam min rabbih kalimati wannan kalimati ne an fassara ta cikin suratul a'raf ko لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفي رواية أخرى فقال آدم ما خلقتني رفعت رأتي إلى عرشك الكعب السير أنك كان لك لألحشك وإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك فمن نجعله باب ومسلم درجة عظمك ممن جعلت اسمه من أصلك وتتسنى سونا فتعد سننك وأوحى الله إليه وعزتي وجهي إنه لآخر النبيين من ذريتك كان أن باوا أتكون ذريتك ولولاه ما خلقتك هو ده شيء لا So, wannan an yi bayani za mu su yi sun ce wanda isnadin hadisin da ihe yawa qala wa kana adam yukanna bi abi muhammad ana masa arsila kamar da bai yi rawaito a cikin dalailun nubuwa haka abu nu'aym ya rawaito shi ma cikin dalailul nubuwa haka na imamu jarimi ya rawaito shi sunan su suka rawaito waɗannan ainihin wato ruwayoyi da muke karantawa yanzu وفي الكتاب البشري يروى عن كريب بن حميد انه قال ان لله ملائكه سياهين أما أنا لو سمع ملائكو ما في يوم أكره كره عبادتها عبادة وأن ملائكو على كل ذات فيها أحد ومحمد إكراما منهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم وتشقي إيادة أكو يعني أقول إيادتها زيارة kai ga ziyara ne gidan da akwai Ahmad ko akwai Muhammad a ciki wanda ya kawo ɗansa Ahmad ya ɗansa Muhammad da malaiku za su kawo ziyara gidan kun da ake wannan ruwaya wanda Ibn Qasim da suka cikin wajen sahaba haka nan Ibrahim ya fito da sanin da ifi Ibn Qasim malam Ibn Qasim kuma ya rubuta daga Al-Qadi عن ابي الحمراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسري بي الى السماء لو كنت هكا تفيد بي زوا سما جاء على العرش مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله الحق بأبي أقول كما موجود من الشيعة الشيعة سكروا أن إتنام في الموضوع وفي التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى وكانت تحته كنز لهما وكركشن فأقوي وتسفح وجاء قريب سوانا آية قال لو يجري ذهب فيه لو ذهب فيه مكتوب وتعيني واتو أبيني نزينا وأرجع تنسى عجبا لمن أيقن بالقدر فينفض ينفض wato mamaki ga ainihin wato wanda ya imani da akwai kaddara da ya yake shiga cikin nawafi da ainihin wato yake kore kaddara azaban liman aymana aykana din nari kafa ya tsaku mamaki ga wanda ya kankance nan ba kaddara aykana ne sai aymana kafa ya tsaku ta aiki dariya ya san akwai wuta azaban liman ra'ad duniya wa taqabbaha mamaki ga wanda ya duniya da yadda take sama da mutum ta hana shi da kasa gare su ba ga waninka da za ta dawwama a hannun wani ka da ba ko gare ka ba ba ta da tabbas ta dauwa ne ta nana da kasa ta ruwa ne ta kira ne ya sai wani shi ma ta fada shi da kasa shi da ake ranar wani kuma ta ɗauke sunan sai ta ce rayuwar ta fashe a gina labarinsa ya take yi da hali hada sunananta ta karɓi ma'inu ilaiha ta karɓa mutum yake sakin jiki da duniya bayan sun ba ta da tabbas kuma ita ainihin wato ba ta da miji ɗaya والله لا اله الا انا محمد رسول ورسولي kun ji shi ma wannan bazar ya rawaito shi marfu'a daga Ali shi kuma ya fito daga Ali bin Abi Talib shi ma da sanadi da isi وعن ابن عباس رضي الله عنهما على باب الجنة مكتوب إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله أو أبدو من قالها وأن تقولن هي أيكي لإتا ولا مسأل لا بابا وذكر أنه وجد على الشجرة القديمة أن ساموا أجتم وسع عينهم جلد صوفا مكتوب محمد تكفير مسلم محمد بن صلى الله عليه وسلم جار أبن جماعة كفرتان وطيب أمين وكي شبابان أمنتته وذكر السمنتاري السمنتاري يا رويت أنه تشاهد في بعض البلاد خرافات لا gani a wata unguwa a shashin garuruwa da ke kasa kurasa da wani jariri wani da an haife shi ala ahadi bai da ɗaya gefen kuisansa maktubun la ilaha illallah alal akhari muhammadu rasulullah wanda ba aka fa wa wani ba aka samu a cikin hannunsa a rubuta Ahmad wanda ya sha faruwa an ga ƴaƴan tafiya da haka domin ka san tawa an gani da haka mushkila ta fito a turai ta rubuta la ilaha illallah wannan abubuwan duk an gani ko yawa shi an yanka cikin kifi an ga rubuta la ilaha illallah kwarai yara da yawa wannan ba a tabbas an ga kan haifi yaro ga wani ma yana tabbatarwa kan haifi wani yaro a cikin sa rubuta Muhammad kwarai kuwa to ga wani ma shi kansa ne ma aka rubuta haka Allahu akbar kuma da jira da tabbatar mana bari ka rubuta ne kenan kan kam lillahi la ilaha illa huwa kada mutum ya saki manzon Allah mutum ya manzon Allah to ka abin da ka kama ya ci ka bi shi duk inda ya ce kai kai ya ce a kai ya ce a bari ka bari ka so shi fiye da babanka da babanka da zuciyarka da ƴaƴanka da duk duniya gaba daya ko ta Allah da shari'a wannan ita ce hanyar shiga kawai وذكر الأخلاقيون فكان هناك شيء كما تشعر ما ترى بالي سنتي kaga labari kuma ya zama shi zama wannan jilajin shindi kuma labarin haka ake tarwaito wasu tabbas jilajin shindi a wani gari na India bardan an samu wata fulawa a kamara ja maktuban a cikin dil'abu kuma an yi farin rubutu a jikinsa la ilaha illallah muhammadun rasulullah ai waɗannan mun ga fiye da haka ma suna tattara waɗannan abubuwan ake da mutane sun ga abin mamaki قل عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يوم القيامة نادى منادٍ ذكر ذكرى لا يسمى اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة اسمه suna annabi suna irin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya shiga aljanna saboda an sa masa suna irin da annabi amma da an mutu ba bayan ya yi aiki irin naka ba yawa suna sa masa suna annabi ka yi aiki irin na annabi ina so ka shiga aljannar annabi sai ka ba annabi ka yi aiki irin na annabi ka so annabi ka ba annabi ka yi aiki da shari'ar annabi ka ci da rayuwar ka kan abin da annabi ya zo da shi amma mutum suna sa ma suna ba ka bin annabi ba ka aiki da sakon annabi sunan za a sama da abu jahil ai wuce wara wata ne kuma fi sama'ihi cikin abin da ya jiyo shi ma jiyo waye abin wahadin fi jami'ihi shi ko na cikin abin da ya tattara ya faɗa an malikin daga malik Allah ya masa rahama samitu ahada makasar kudu da mamin bai fi hisbu muhammadin illa da ma'uri wa ruzuki dan wani gida da suke sha'awa suke kaunar annabi suke sa wa ƴaƴansu suna ibn annabi kuma suke musu tarbiyya akan san annabi da aiki da shari'ar annabi sai an yi wannan kaidin duka illa na ma ta gidan ya samu da duwa wa su an azurta yanzu duka jiranin makwatan su bayan samu albarkacin sunnar da kauna da makwatan su suke annabi da manta النبي صلى الله عليه وسلم ما بر احد ان يكون في بيته محمد ومحمدان وخلافته بدات شكرا يا انك ما سنن محمد محمد الاول محمد الثاني محمد الثالث محمد الرابع محمد الخامس محمد السادس محمد السادس محمد الثامن محمد التاسع محمد العاشر محمد الحادي عشر duk gidansa duk ya'yan sunansu Muhammadu فقال دون حديث إسناد السعيد يروي عثمان بن مرفوعا بسند ضعيف وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد حتى ياكل زكاة بعيد صار منها قلب محمد إلا قلوب النبي لم قوت زوجها في كل خطة الله لنفسه سيزرع شيء ناسا يكره وعطه برسالته الكل ده من جنسنسا فكلت هذا من الثاني كما أسيزا يشتري سماوي ثم هذا القرآن اللي يكون يكرم في القراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله لا يعتمد بجدك كل تشد النبي idan an sai ki kasuwa da hukuma ba halatta ku dinga tsammani ku kuna kwaɗayi ko kuna tsaron ku ruma san su ba aji ba nan ka abadan haka ba kuma ya fidda tsammani na san da ba za su auru ba don matan sa ne a duniya matan sa ne a lahira kuma hadisi ya tabbata wacce za ta tashi da mijinta na ƙarshe za ku wani shawagi matarsa ta ce ina so zama mataka a lahira to kada ki aure bayan mutuwarta domin ta ji annabi ya ce mace za ta tashi da mijinta na kashe kan kika ta kaba kike aure da mijinta na kashe za ki tashi da su matan annabi da matan sa ne a duniya matan sa ne a lahira sai sa su haka ta kaba wata hudu da kwana goma su mace tana yin duka ne dan ta gama ta aure to su kuma za su ta zama ne har zuwa mutuwa su kuma ta zama aljanna su ga mijinta za ta قام خطيبا في تأشنا كتب مقال يا بشر أهل الإيمان يا قوت التعمى في إيماني أن الله تعالى فضلني عليكم تفضيلا أما ياتي في سنة كمكم دون فيك درجة لا فيك جسمة لا فيك إثارة وفضل نسائي على نسائكم تفضيلا وكما سينا ما تعالى تفضل هو ما تنك درجة الحديثة كانت وانا حديثي شما يتنون ضعيفي فأنا أقام ذلك أرى من أصنع النبي لأيكي لسنة تشيع كم قد لأيكي لإيتا لتحبت لإيتا والسلام عليكم ورحمة الله sai ta assalamu alaikum Allah ya malam aljanna da cikin iyayen ta amin malam ya yi tsaka take akan dukiyar da take nesa da mutum kamar ya ce kaya amma ba su zo ba inda ya ce ka sai ya ce sun zama nasa kwatanta in lokacin da kayi sai kwatanta da ya ce kayan su ba sai fitan musu da zakka domin yanzu kayan sa ne in dai yana da tabbas musu aka da kawo masa kuma ba su iso ba ba kan riba zai gina ba yadda ya ba da kuɗi a siyo masa kayan haka zai fitan musu da lissafin zakka Yanzu assalamu alaikum ya sunan ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam maza da mata. Maza akwai al-Qasim, akwai Abdullah al-Mawaqqa bin Tayyib al-Qahir, akwai Ibrahim al-Qadi mu'azzam. Sannan mata guda huɗu akwai Ruqayya, Ummu Kulsum, Fatima da kuma Zainab. Wannan yake Ibn Abbas Babban annabi sallallahu alaihi wasallam da aqilu dan uwansa. Babban sayyidina Ali, Ahlul Bait ne, Ali Ja'far, Ali Aqilu, Ali Abbas da Ali Ali. wannan duk suna cikin ahlul bait shi akara maka Allah ba shi yau ji ga kuma muharram malam ya kamata mu yi wanda ya dace da sunna assalamu alaikum abin da ya dace da sunna shi ne ainihin azumin tara ga wata da goma ga wata a da ashura shi kadai ne ya dace da sunna Allah ba abubuwan suke da suke sun wata jela cin jela da shakwari jiya bakwai da alkama bakwai da ainihin wato da ciki da suka zai a cikin masallaka a cikin allura da duk waɗannan shirman banza ne da larabta da rubutun larabar sunan da kuɗin shara da cikin suna wanda ake cewa kuna da alaƙa da mutum da sunan kakan kai har kuɗin shara da kuma ce wacce take ba da asali ba da tushe waɗanda ba su daji kaɗai su sannan yake aya wata wani hadisi ya ce Allahumma alim al-ghaibi wa shahada ya kuma masanin abin da ke fake da wanda yake fili hasirar samawa wal ardi ya wanda yake kiro sammai daga babu da kasa wanda kulli shay'in bi mallakin mallakin komai wa malikahu mamallakin komai ashhadu an la ilaha illa anta nashida ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya su kai asudu bika min sharri nafsi ina neman tsarinka daga sharrin kaina من شر الشيطان أنا لك شر الشيطان وشركه وشرككما وشركه وشرك الشيطان حكما ذكرت الشيطان شرك شرك كينا شرك وشركة وأن أقتل على نفسي سوءا كذا إجابة وكينا مهمنا أو أو أجبه إلى مسلمين هو جاوة مسلمين من دبار وانسا وكما جاء كما تبسلين كما جاء كما شري كما جاء كما دبار وكما جاء كما Allah abin da na da rubutu su kai ba lokacin nan ne irin na ci da ƙarfi amma dai abin da yake cewa abin da na fahimta yana kan hukuncin mutumin da ya sadu da matarsa da daddare sannan da yawan kansa ya ce mama ya shiga masallaci har yau kusa da jami'i sai ce idan ba ruwa ne jami'i da yi kuma yadda ya faru a murbin al'ad amma da ya tura shi jihadi aka je ya wanka babu ruwa ya ce mama yau sahabbai sallah a cikin sun gano da wanka ba suka ga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace me yasa kai mutane sallah kana da jaraba yace jaraba ce ta faru na ta ruwan nabi da sanyi ko babu abin da zan dafa da tabbatar da yanka a wannan daren da yake bala'in sanyi zan mutu kuma tuno wata aya da take cewa wala taqulu am haka sai ne aiki ba kai tsaye ka kuka kanku to haka ne musu musu musu sallah a ga tunan ni da komanda annabi ya masa shiru alama ya yarda da hukuncin abin da yake wanda ya ce malam bayan shiruwa da fatan alheri bayan haka malam ina so kan bayani akan imam malamin na juma'a kuma ya kasance dan bid'a yana yin jiru da layar da suka buɗe kuma waɗannan da sauransu ya malam ji shi sallah da shi ruwa ko kuwa saboda mu kaza kaza kaza ne ka tabbata kuma shi yana buɗe da laya da kambu sai ka san laya ta iri iri ce laya ba ko ta jinin mutum ake sa a cikin ta kamar mutum ya kamata ta da masallacin sallah kuma ka assalamu alaikum malam ya halatta mutum da shi amfanin gona da kaka ya ajiye hakke bayan yayi ya yi tsada ya fito ya ciyar domin na ji wani malami ya ba da fatawar da ya iya saye a waje alhali ni da na san cewa bai halatta bayin haka shi ne nake son malam ya yi bayani gamsashe domin hankalin ya kwanta a gode shafin da muka yi masa magana shafin da ya kamata wani littafin da aka yi na yan kasuwa kasuwanci a musulunci da matasa a hali suna na kasuwar sabon gari pp 14 suka buga a cikin yi bayani cewa malamai sun yi bayani a kan maganar siyan kayan a koyi yau sun su sa addinin musulunci suka duba wannan littafin na insha Allah ka duba wannan littafin za ka samu bayani mai tsawo gashi nan kasuwanci a musulunci ita kawai sun ce kyauta suke raba shi ne matsalar amma littafi ba na siyarwa ba ne idan baka samu ba shi kenan sai ka adana wannan kai fa tsosa ana sanin cikin Allah ta'ala ta shi bin laya kamar illa qayyim Allah ne sarki ne baya karɓar abu sai mai tsarki wa inna Allah amara al-mu'mina bima amara bihi al-mursalin Allah ya umarci mu'mini da abin da ya umarci manzanni da shi kai kai ban mallu ta mun kamar so ya ayyuhal ladina amanu ba kuma su imani ku min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daga abubuwan da muka rubuta ko na halal sai ambaci wani mutum ya tsawaita tafiya ya yi kura ainihin wasu da guci guci da shi yana ɗaga hannunsa zuwa sama ya ya Allah abin sun sa haramun abin sun sa haramun da sun sa haramun sannan kuma wasu biya an ciyar da shi haram ma ba ta taso a gidan da suka saba da cin haram ba ta kaka za a amsa masa shine wannan yana nuna hatsarin cin haram da kai za ka nisanci cin haram wannan ko dan wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam sun annabi mu ba ta kara mana sun annabi da bin sunna wannan shi ta ka ne ce duk ce ani ita malam duk mafi yawan sun wadannan abubuwan mamaki na fulawa kifi da sauran su jirgin kan gani da yawa zuwa a intanet www.islamway.com sai kuma www.islamcamp.com haka mai bukata yana nan yanzu duk buɗe intanet ta cika ko ina naira ɗari za ka baka awa ɗaya kana bincike. Ina jin yawa ta yi. Mutane ne suke cewa ana jan lokaci kuma muna so mu shiga yin karatun awa ɗaya da rabi ne. Kuma yanzu mun yi awa ɗaya da minti ba minti ashirin da biyar. Saboda haka. Na'am.
Thank
هي حكمي أعراف لي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نعم يعني الدين an yi bayanin cewa a addini annaba da ya gabata da masallatan su da kusurin su suna yin sallah ne a cikin masallaci in suka ce su koma waje amma kuma annaba an ba su damar su a ko'ina ai ai kyauta shi ne ai lokacin da kyauta ake bauta ai ba wani abu wani a ba wani abu ai an fito an yi bayani kuma akwai sunan sa ai masjid na al'umma da shi ake kira masjid ragowar kuma su ma suna da wasu sunaye Allah ya samu dace. Yau ba ka kaddana ya wani yanzu, ba ka na gani. Asar wannan aya ce da kawo cewa abin da ya fi dacewa a fassara wannan aya ta cikin suratul baqara insha Allah ta'ala ki ka fatalaqa adamu min rabbih kalimatu ko fatalaqa adamu min rabbih kalimatu ko fatalaqa adamu min rabbih kalimatu ya ta zo bi adamu ya zo shi da fa'il a cikin qira'ar kalima da ya zo kullun bihi wannan kuma kalima da ya zo shi da fa'il adamu maqulun bihi fatalaqa adamu min rabbih kalimatu sai annabi adamu ya karɓi wasu kalmomi daga wajen Allah ko ko fatalaqa adamu min rabbih kalimatu kalmomi daga wajen Allah suka zo annabi Adam wannan kalmomin tun da Qur'ani su ba'dhu ba'd shashi yana fassara shashi a ina kalmomin da suke da fassara suratul araf sai ka rabbana zalamna anfusana ko قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا وانا كلمه عند احد من دعوات الايه ان تسود السوق وانا ايات ذاك الله يسامح ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.